إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون اتقوا الله فالتقوى ركن الاستقامة وحسن السلامة والحرز المتين من موجبات الندامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون عباد الله إن الصلاة علامة الإيمان وإسمة الأديان وطهرة الأبدان ومذهبة الأهذان فهي أم الخيرات ومنبأ البركات ومجمع المسرات وقد فرض الله علينا المحافظة والمواظبة والمداومة على أداء الصلوات الخمس المفروضات على الوجه الأكمل والأفضل قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال أيضاً والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وهكذا وهكذا تكرر الأمر بإقامة الصلاة في القرآن تكرارا كثيرا دلالة على عظم شأنها وعلو منزلتها وجلال قدرها وإقامة الصلاة يعني أداؤها بشروطها وأركانها وسننها وهيئاتها التامة الثابتة في السنة وفي أوقاتها المختارة فلا تجزئ مسلما صلاة فريدة صلاها قبل دخول وقتها كما لا يحل له تأخيرها أو وقتها عمدا بغير عذر شرعي قال عز من قائل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال ابن مسعود إن للصلاة وقتا كوقت الحج وقال الله في موضع آخر وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت الظهر ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت الفجر ما لم يطلع الشمس أخرجه مسلم وقال مسروق لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين وفي إفراطهن الهلكة وإفراطهن إداعتهن عن وقتهن رواه ابن جرير في تفسيره أيها المسلمون وقد جاء الترهيب الشديد والتخويف البالغ الأكيد والتهديد والوعيد لمن تعمد إخراج الصلاة المكتوبة وتأخيرها عن وقتها المقدر لها شرعا قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ساهون عنها سهو إهمال أو تغافل أو تخاصل وهم الذين لا يلتفتون إليها ولا يأبؤون بشأنها ولا يكترثون لأوقاتها ولا يبالون بأدائها سواء عليهم صلوها في وقتها أو لم يصلوها في وقتها فعن مصعب بن سعد بن, الوق... بن عبد الوقاص قال قلت لأبي يا أبتاه أرأيت قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو وأينا لا يحدث نفسه في صلاته قال ليس ذلك إنما هو إضاءة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت أخرجه ابن جرير في تفسيره فيا من لم يزل بترك الصلاة معروفا وبالمعاصي مشغوفا وبالخير وعن الخير مصروفا ويا من لا يقرب المساجد إلا هجرا ولا يأتي الصلاة إلا دبرا تب إلى الله قبل الفوات وأقل عن الهفوات واستدرك قبل دفنك في الرفات تب إلى مولاك قبل أن يطوي الموت ذكرك ويمه الفناء عينك قبل أن تعصف رياه المنية بروضك الكشيب وتسحر الردى غصنك الرطيب يا لاهيا عن صلاتك كيف تعمل أن تعيش في حلل المسرة ولم تزل في ليلك ونهارك عن الصلاة غافلا يرفع الأذان فوق المآذن ويعلو شعاع الشمس فوق البيوت والمساكن وحالك اليوم كحالك بالأمس لا تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس تجيء صلاة الفجر وقد أثكلك عنك الليل ورقادك وقد أثكلك عنها الليل ورقادك ثم تجيء صلاة الظهر وقد ألهاك عنها عيشك أو أملك أو تجارتك أو أهلك ثم تجيء صلاة العصر وقد ألهاك عنها نفورك تتوالى الأوقات والصلوات ويتوالى إعرادك وإنادك ويدنو إليك أجلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر رواه أبو داود والترمذي يا من ترك الصلاة وأصر ويا من إذا نودي لها أدبر وتولى وفر ويا من على ما يضره قد استمر لأي يوم أخرت توبتك ولأي حين أجلت ندامتك يا غافلا ماذا تنتظر ويا لاهيا متى تعتبر وتزجر ويا عاصيا حتى متى تعود إلى مولاك وتستغفر ويا من إذا دعي إلى الصلاة تأفف ويا من إذا مشى مشى الناس إلى المساجد تخلف ويا من إذا سمع النداء تمهل وسوف ألا تعتبر بمن رحل من القرناء ألا ترعوي بمن طوى الموت من الأخلاء إلى متى وأنت في الغفلة والقسوة والغرور قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة دنكا ونحشره يوم القيامة أعمى أيها المسلمون تآهدوا أهلكم وأبناءكم وخدمكم واستنقذوهم وذكروهم وأرشدوهم ومروهم بالصلاة وأدائها في أوقاتها وإتمامها فعن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المداجع رواه أبو داود أيها المسلمون لا تلهينكم أموالكم ولا أولادكم ولا تنسينكم تجارتكم وبيوع وبيوع وبيوعاتكم ولا تشغلنكم أسواقكم وحوانيتكم عن أداء الصلاة في مواقيتها فعن ابن مسعود أنه رأى قوما من أهل السوق إذا حيث نودي للصلاة حيث نودي بالصلاة تركوا بياعاتهم ونهدوا إلى الصلاة فقال عبد الله هؤلاء من الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الصلاة عن ذكر الله وإقام الصلاة عباد الله لا تفوتوا مواطن الزلفى ولا تغيبوا عن البركات والحسنى فأن أبي هريرة مرفوعة من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له منزلا في الجنة كلما غدا أو راح وأنه مرفوعا أيضا من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائد الله كانت له خطواته إهداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة أخرجه مسلم وأنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط رواه مسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همذه ونفخه ونفثه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد uwa musulmi ubangiji madaukakin sarki yana umurtar mu da mu ji tsoron Allah a koda yaushe domin shi jin tsoron Allah shine tirke na samun tsayuwa akan addini madaidaici sannan kuma katanga ce ta samun aminci a duniya da lahira sannan kuma shine rigakafi mai ƙarfi wanda zai hana ka samun kanka a cikin nadama ranar alkiyama ubangiji yana cewa ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku nemi hanyar samun shiga a wurin Allah sannan kuma ku tsayi akan jihadi don tafarkin Allah idan kuka yi haka za ku samu tsira ya ku bayin Allah babu shakka sallah ita ce alamar imani ga mutum duk mutumin da baya sallah to ya rasa alamar imani sannan kuma sallah ita ce ginshikin addini kuma ita ce ke tsarkake zukata da jukkuna daga kafirci da munafurci da barna sannan sallah ita ce abin da ke raba mutum da bakin cikin duniya da lahira babu shakka sallah wata uwa ce ga alkhairai kuma matattara ce ta albarka kuma abu ne da ke samun maɗan adam jin daɗin duniya da lahira shi sa ubangiji ya farlanta mana ita ya kuma umarce mu da mu kiyaye ta kuma mu dawwama akan yin ta sallolin nan guda biyar akan lokutansu kuma a bisa yanayi mafi cika da kamala ubangiji yake faɗa a cikin suratul baqara yake cewa hafizu ala salawati ku kiyaye dukkanin salloli guda biyar was salatil wusta musamman ma sallar la'asar Allah ya ce wa qumu lillahi qanitina ku tsayu kuna masu bautar Allah a wata sura kuma wato cikin suratu al-an'am ubangiji yake cewa wallazina yu'minuna bil akhirah kaga waɗanda suka yi imani cewa da akwai lahira yu'minuna bihi kuma suka yi imani da wannan alqur'ani wa hum ala salatihim yuhafizun kuma su masu kiyaye sallar su ne suna yin ta ka'in da na'in ko da yaushe idan muka kalli alqur'ani mai girma zamu ga cewa al'amarin umarni da tsaida sallah ya maimaitu maimaituwa mai yawa a cikin alqur'ani wannan yana gwada mana girman sha'anin sallah da ɗaukakan matsayinta da jalalar alƙadarinta tsayar da sallah kuma da ake nufi shine a yi ta da cikar sharuɗanta na tsarki da kallon alƙibla da cikar rukunanta na iƙa na kabbara da tsayuwa da ruku'u da sujuda da cikar sunnoninta na karatu da zikirori da tahiya da makamantansu da cikar hai'arta irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallace ta kuma akan lokutanta da shari'a ta zaba tace ayi akan lokaci in ka tattara waɗannan sune ma'anan tsayi da sallah sharadin ta ya cika farillai su cika rukunnai su cika sunnoni su cika ayi ta akan lokaci kuma ayi ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar to inda kaje an ce a tsayi da sallah abinda ake nufi kenan bai halasta ga musulmi ya yi wata sallah kafin lokacinta ya yi kamar yadda kuma baya halasta gare shi ya jinkirta ta daga lokacinta da gangan ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a ba Allah maɗauki sarki yana cewa lalle ita sallah a wajen muminai ta kasance wato wani abu ne da aka sa mata lokaci sananne ibn mas'udin da yake fassara ma'anan a wato kitaban mawquta ya ce ita sallah tana da lokaci sananne kamar yadda aikin hajji yake da lokaci sananne komai yawan kudinka daga daraka baka isa ka tafi makka yanzu ka ce bari ka je kawai ka tafi mina daga nan ka wuce arafa daga nan ka sako ka taho ka gangaro ka yi jiba ka kwana uku ka dawo ka ce ka yi aikin hajji ba dole sai sanda aka ce a yi daga takwas ga wata zuwa goma sha uku ga watan zulhijja to haka ita ma sallah baka isa ka ce sanda kaga dama bari ka tashi kawai kai azhar ko kai la'asar ko kai magariba haka nan kawai ka ce bari kai saboda anjima baka da dama baka da zarafi dole sai lokacin yayi ko ba a so ka jinkirta baka yi ba akan lokacin da haka yake cewa inna lis-salati waqtan ka waqtil hajj a wani waje Allah yana faɗa cikin suratul Isra'i Allah yake cewa wa aqimis salata liduluki shams ka tsai da sallah a lokacin da rana ta yi zawadi wato sallah azhar kenan da kuma la'asar dukanninsu ana yin su bayan rana ta gota daga gabas ta nufaci yamma ila gasaqil layli haka za ka yi waɗannan salloli azhar ka yi la'asar sannan ka yi magariba a daidai shigar dare ka sake yin isha a cikin dare sai Allah ya ce wa qur'anal fajr kuma ka tsayi da sallah asubahi inna qur'anal fajri kana mashhuda lalle sallan nan ta asubahi mala'iku suna sheda ta suna zuwa su bada rahoto na musamman akan da waye da waye zo sallan nan waye kuma bai zo ba kuma da haka ake lissafin wane ne yake musulunci da gaskiya wane ne kuma munafiki ne wane ne kuma musulunci bai ratsa zakatansu ba wane ne kuma yake dan Allah ubangiji ya sake cewa a Abdullahi dan Abdullahi dan Amr dan As ya ruwaito mana daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yana bayani akan lokutan sallah yace lokacin azhar shine har zuwa sanda wato la'asar za ta yi matukar lokacin la'asar bai yi ba to yanzu ana cikin lokacin azhar daga sanda rana ta yi zawali har zuwa sanda inuwa za ta kai tsawon abin da take wa inuwa lokacin la'asar kuma da zaran wannan inuwa ta kai tsayin abin nan din wato abin da ta yi masa inuwar har zuwa kafin rana ta fara yin fatsi-fatsi wato ta tafi zuwa ga faduwa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin magariba kuma ma'ana daga faduwar rana har zuwa lokacin da shafaki bai buya ba da zarar shafaki ya buya to an shiga lokacin isha annabi ya ce har zuwa tsakiyar dare wato daya bisa ukun dare kuma kamacin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin asubahi kuma da zaran alfijir kenan ya keto annabi ya ce har zuwa kafin rana ta fito wannan hadisi yana cikin sayo muslim sayyidina masruq ibnu ajda Allah ya gafarta masa yake cewa babu mutumin da zai kiyaye salloli guda biyar sannan kuma a rubuta sunan shi cikin gafalallu wato wanda ba san abin da suka zo yi duniya ba matukar mutum yana kiyaye sallah to sunan shi na nan a gurin mala'iku a matsayin mutumin da ke kula da abin da ya kawo shi duniyar nan abin da ake nufi kuma da ifradin salloli shine wato jinkirta su daga lokacin su ya ku musulmai kamar yadda wannan umarni ya zo game da sallah haka kuma aka yi tankiya aka ja kunne aka tsoratar aka bayyana irin azabar da za a yi ma wanda yake barin sallah da gangan wanda yake barinta daga lokacinta da aka tanadan mata ubangiji yana cewa fawailul lil musalli Allah ya ce bane na wuta bala'i na cikin kwazazzaban wuta ya tabbata ga masu sallah waɗanne iri Allah ya ce allazina hum an salatihim sahuna waɗanda ke rafkannuwa daga sallarsu ga su dai musulmi amma ba su damu da yin sallah akan lokacinta ba ba su damu da zuwa su yi ta akan jam'i ba da waɗannan ubangiji ya ce bala'i na wuta ya tabbata gare su Allah ka tsare waɗannan su ne masu yin wasa da sallah ko dai su gafala ba sa ma tunawa ko kuma su dinga yin kasala suna tune amma jikinsu ya yi nauyi ko kuma suna da wani uzuri na duniya suna kasuwa suna shago suna sana'a suna fira suna wata sabga ba za su yi sallah ba sai sun gama wannan abin da suke yi wato abin da suke na duniya ya fiye musu muhimmanci fiye da sallah su ne waɗanda ba sa juyawa su kalli lokacin sallah a agogunansu ba sa damuwa da sha'anin in sun ji kiran sallah ba su da lissafin lokutan sallah ba sa damuwa ko sun yi ta akan lokaci ko ba su yi ba akan lokaci abin da ya sauka kawai shi suke yi Mus'ab ɗan gidan Sa'adu ɗan Abi Waqqas ya tambayi babansa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Sa'adu ɗan Abi Waqqas Allah ya ƙara masa yadda yace da ya karanta wannan aya Allah ya ce bane ya tabbata ga masu rafkannuwa a sallah sai yayi tsammanin ana nufin rafkannuwa a cikin sallah wanda zaka manta raka'a nawa kai ko kuma kana sallah kana wani tunani ko kana sallah wani zance ya bujuro maka ko kana sallah waya ka ta yi ringin ka taba ta ko ka yi waige duk wannan shi ma rafkannuwa ne sai ce amma babana yaya zami da wannan aya a cikin mu waye baya rabkannuwa a cikin mu wane ne baya wani tunani a sallah a cikin mu wane ne baya iya waige a sallah sai baban ya ce mishi ai ba na cikin sallah ake magana ana nufin rabkannuwa wasa da lokacin sallah mutum yayi ta yin wata harka har lokacin sallah ya wuce shi ake nufi da rabkannuwa anan ba wai in ka shiga cikin sallar ka samu rabkannuwa ba wannan ɗabi'a ce wannan asali yana cikin littafin ibn jaririn tafsiri da wasu wurare ya kai wanda kake wasa da sallah wanda har an san kama a matsayin mai wasa da sallah jama'a sun ma gane ka ya kai wanda kake wato kauda kai daga wannan alheri na sallah ya kai musulmi wanda baka zuwa masallaci sai lokaci bayan lokaci sai an ganka har an dinga ganin kama ai mamaki ko wani uzuri ne kawo ka ya kai wanda wato ka da sallah baya ka sanya duniya gaba ka ji tsoron Allah ka tuba zuwa ga ubangijinka ka gyara kurakuranka ka shirya ma mutuwa tun kafin ta zo maka ka dinga tuna cewa mutuwa za ta zo ta dauke ka ambatanka ya shude a manta ka sai dai a cikin littafin Allah mutuwa za ta zo ta dauke ka daga jin daɗin da kake ji da walwalar da kake yi ta kai ka cikin kabari inda kuma sallar nan ita ce abin farko da alsafa maka ya kai wanda yake rabkanuwa daga sallah ya kai wanda kake so ka yi rayuwa ta jin daɗi kuma ka tsira ranar alkiyama to ta ya za a yi ka tsira bayan tsawon wuni da dare kana wasa da sallarka za ka ji an kira sallah kiran sallah asubahi ba za ka tashi ba har gari ya waye rana ta fito har ta ratso windo ka ga haskenta ka yi haka yau ka yi haka jiya kuma goma haka za ka yi ba ka farkawa sai rana ta fito haka kuma za ka zo ka wuna a kasuwa ko a shagonka ko a wajen aikinka sallah azhar ta yi baka tashi kayi ba la'asar ta yi baka tashi kayi ba kana ta ji da kasuwanci kana ta ji da kwastomomi kana ta kirga kudade kana ta aiki a ofis kana ta kai kawo sallolinka suna ta wucewa zunubin kana ta karuwa kuma lahirar kana ƙara kusantowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa abu na farko da za a fara yi ma bawa hisabi ranar alkiyama shine sallarsa idan aka lissafa sallarsa ta cika to shikenan komai ma ya cika idan ko aka lissafa sallar shi ta samu nukusani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan fa ya shiga uku ya lalace yayi asara ubangiji Allah ka tsare mu daga asara wannan hadisi al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito shi ya kai mai barin sallah akan lokacinta wanda kuma kake nacewa akan wannan zinubi baka wasa baka wasa da zanubin rashin sallah ya kai wanda kake juya baya idan an kira sallah ya kai wanda kake cutar da kanka kake ci gaba da cutar da kanka wai har zuwa yaushe kake jinkirta tubarka sai yaushe zaka yi nadama ya kai wanda ka wofantar da kanka me kake jira ba zaka tuba ba ya kai wanda kake cikin magiyar magagin rayuwa yaushe zaka yi wa'azantu yaushe zaka dau izina yaushe za ka tuba ga Allah ka daina saba masa ka nemi gafara Allah ka tuba izuwa gare shi ya kai wanda ake kiran sallah sai ya ce ku je ni sai an jima zan ya kai wanda idan mutane suka tafi zuwa ga masallaci sai ya juye ya bada baya sai in yana jin tsoron ka a cewa na fa bai kula da sallah ya wanda yake jin kiran sallah ya ƙara ifada cewa to bari mu bari sai an tayar ba mu bari sai wancan masallacin sun yi bari mu karasa abin da muke yi shin baka lura da waɗanda suka wuce gabaninka wanda suka bar duniyar nan waɗanda mutuwa ta naɗe labarin rayuwarsu gabaki ɗaya kana nan kana cikin gafala da bushewar zuciya da yaudaruwa da duniya ubangiji dai yana cewa wa man a'ara da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wanda duk ya kauda kai daga ambatona da yana da rayuwa mai kunci a nan duniya wani hashiru yau mai kiyamati a ba ubangiji ya ce ranar alkiyama kuma za mu tashe shi a makance ya ku musulmi mu kula da iyalanmu da 'ya'yanmu da waɗanda ke aiki a ƙarƙashinmu mu kula da su wajen tseratar da su daga bala'in rashin sallah mu hore su mu tuna musu mu yi musu wa'azi mu umarce su da tsayi da salloli akan lokacinsu ya zo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace ku umarci ƴaƴayenku da sallah tun suna ƴan shekaru bakwai sannan kuma sun kai shekara goma ku umarce su idan ba su yi ba ku hore su ta hanyar duka sannan kuma ku raba musu makwantai in sun kai shekara goma saboda haka ya ku musulmi kar mu bari dukiyoyinmu ko ƴaƴanmu su mantar da mu da al'amarin sallah kar mu sake kasuwancinmu ko saye da siyarwanmu ko sana'o'inmu su mantar da mu sallah kar mu sake yawon tafiye-tafiye da zuwa kasuwanni da buɗe ofisoshi su shagaltar da mu daga yin salloli akan lokacinsu abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda wata rana ya shiga kasuwa yana cikin siyayya da kasuwanci sai aka kira sallah sai ya ga wasu 'yan kasuwa suna ta rufe shagunansu suna ta tashi daga gaban ababen sayarwarsu sun tafi suna alula suna gaggawa su riski sallah sai yake cewa lalle waɗannan mutane suna cikin irin waɗanda Allah ya yabe su a cikin faɗin Allah cikin sautin nuri da Allah yake cewa rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis sala Allah yace akwai wasu maraji waɗanda kasuwanci ko saye da siyarwa baya wofantar da su daga yin sallah akan lokacinta da kuma ambaton Allah ya ku ƴan uwa musulmi kar mu bari a mu a baya wajen samun albarka da samun aljanna wanda tsaye da sallah ke samarwa al-imamu Bukhari da Muslim sun ruwaito daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce duk wanda ya tashi da safe ko da maraice ya fita daga gidansa ya tafi masallaci a lokacin yin sallah nabi ya ce duk sanda ya je masallacin nan ubangiji zai sa a gina mishi gida na musamman aljanna na masallata haka a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wanda dai ya alola a gidansa ma'ana ko a gidansa ko a shagonsa ko a ofishinsa yayi alola daga inda yake sannan ya tashi ya taka da kafarsa ko ya hawa abun hawansa ya tafi wani daki cikin dakunan Allah dan ya tsaye da sallah ta farilla cikin farillan Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam ce duk taka kafarsa da yayi za a goge masa zulubi duk taka kafarsa da yayi za a ruta mishi lada daukaka darajarsa a wani hadisin wannan yana cikin sahih muslim a wani hadisin ha'ila na cikin sahih muslim daga dai Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shin bara gaya muku abinda zai sa a dinga gafarta muku zunubai ba abinda zai sa a dauka darajar ku a wurin Allah ba suka ce ya manzon Allah muna so mu ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku dinga cika alolanku ku dinga yin cikakkiyar alola koda kuna jin sanyi koda kuna kyamar taba ruwa koda kuna jin sanyi kuna kyamar taba ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma ku yawaita taka kafar ku zuwa masallaci ku yawaita zuwa masallaci ko da yaushe sannan kuma ku dinga sanya zuciyarku tana jiran sallah bayan sallah da zaran kai sallah azhar to ya zama hankalinka yana kan yaushe ne la'asar da zaran kai la'asar hankalinka yana nan akan yaushe ne magariba idan kuna yin haka nabi sallallahu alaihi wasallam yace ladan ku daya da sojoji masu jihadi wannan hadisi yana cikin sahih muslim Allah madaukin sarki ya bayyana cewa dukkanin dan adam yana da wani hali na butulci a cikin fadin Allah da yake cewa innal insana khuliqa halu'a dan adam an halicce shi mutum ne mai hadama idan massahu sharru jazua duk sanda wani bala'i ya same shi yana da gazawa yana da ainihin wato rashin yadda da kaddara Allah ya ce wa idan massahu khairu manu'a idan kuma alkhairi ya same shi dan adam yana da rowa da kankamewa sai Allah ya ware wasu mutane ya ce su ne kaɗai ba su da irin waɗannan halayen ya ce illal musallina sai dai masu yin sallah allazina hum ala salatihim da'imun wanda suke yin sallah tutur ba sa fasa sallah ubangiji Allah ya samu dace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم حفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقوموا إلى صلاتكم